الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin rahamarsa da kaddarawarsa ya sake kaddarar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masjidul muhajirun a wannan gari na Ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake gudana dukkanin ranar juma'a muna cikin tafsira wato muna tafsirin suratul takwir sati da ya gabata mun kai da aya kamar ta goma sha biyu ko sha uku amma dai yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu dawo da baya da baya kaɗan za mu fara daga aya ta bakwai mu sake nanatawa kaɗan haka zuwa ga inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara cewa za mu karanta a wannan zama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da watan da tsari shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya yi daidai da ashirin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu dawo daga aya ta bakwai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا النفوس زوجت وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصوف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت tabaraka wa ta'ala yace wa idan nufusu zuwijat idan rayuka aka hada su aka gwama su da juna dama tun daga farkon surar da aka fara idan shamsu kuwirat wa idan nujum kadarat wa idan biharu sujirat haka idan kaza idan kaza idan kaza ya faru Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idan nufusu zuwijat idan ka ga rayuka an haɗa su tare da juna zuwijat kalmar zawaj ana nufin haɗa wani abu da wani abu ana nufin idan ka ga mutane an haɗa ‘yan yanamu yanamu kowanne mutum ko da ba garin su ɗaya ba an haɗa shi da masu irin aiki irin nasa masu irin ra'ayi irin nasa wannan alama ta kasa alƙiyama الله تبارك وتعالى يتي أو تآية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله من دون الله في الله تبارك وتعالى يتي وهدوهم إلى صراط الجحيم sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma yace waqi za a kira su waqituhum innahum mas'ulun za a tayar da ushurul ladina zalamu wanda suka yi zalunci a gidan duniya ma'ana wanda suka yi barna suka yi shirka suka yi munanan ayyuka Allah tabaraka wa ta'ala yace za a tayar da su a kora su a hada su wa azwajahum su da wanda suka yi aiki irin ya nasu ya nasu kowane mutum za a tafe shi ne da irin mutanen da yake kauna irin mutanen da yake tare da su Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idhal maw'udatu su'ilat idan yarinyar da aka binne ta da ranta aka tambaye ta bi ayi zambin kutilat cewa da wannan laifi aka kashe ta wa idan suhufu nushirat idan takardu nushirat aka baza su idan kaga an baza takardu kowa ya zo ya ɗauki takardarsa ya karanta ya gani ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba ashe karanta littafinka ya ishe ka ka yanke wa kanka da kanka hukunci idan ka ga wannan wa iza sama'u kushbat idan sama kuma aka yaye ta wannan rufin na sama idan ka ga an yaye shi an buɗe saman ta zanto babu wannan rufin to yana gudan maka ba iya matsayi wa iza sama'u kushbat alkashfu a larabci shine a yaye abu larabawa suna cewa kashaɗal iblu idan aka feɗe raƙumi aka cire fatar aka farke cikin sai a ce kushiɓa an yaye shi amma iya raƙumi suke cewa fiɗarsa a wato kashu saboda shi ya sha bamban da sauran dabbobi amma sauran dabbobi ba sa sai masa kushe sai a ce masa salfa wa idan sama'u kushiqat wa idan وإذا الجحيم سعرت الله تبارك وتعالى يتي إذا كجا الجحيم وتاكين سعرت أنهور وتا وتر جحيم أنهورتا تاهور وإذا الجنة أجلبت إذا كجا الجنة أمتو لإتا وأن اللغة علمت نفس ما أحضرت لي علمت za ta san ma an hadarat abin da ta halarto da shi ma'ana abin da ta aiwatar kyakkyawa a gidan duniya ko kuma mummuna tun daga farko wannan jawabin da aka rinka yi wa iza kaza wa iza kaza wa iza kaza idan kaza ya faru idan kaza ya faru to jawabin ta sai a wannan aya alimat nafsun ma ahdarat tun daga farkon sura har zuwa nan idan kaga rana haskenta ya ɗauke taurari sun zubo kaga cewar duwatsu an tafiyar da su koguna sun zamto wuta ta kama a cikin kogi babu ma ruwan kaga an tambayi wacce aka binne ta da ranta kaga kaza kaga kaza kaga an buɗe takardu Allah tabaraka wa ta'ala yace idan kuma kaga an hura wutar jahim kaga an matso da aljanna to wannan fa alimat nafsun ma hadarat a wannan lokacin ne rai za ta tabbatar za ta san abin da ta zo da shi idan kaga kaza ya faru kaza ya faru kamar wato ainihin kasuwa ne idan kaga mutane sun zo ana zuwa ɗaya biyu mota ɗaya biyu ana taruwa ana taruwa ana taruwa kai kuma kana ga ka ɗebo kaya ko mai arha ko mai tsada to sai kasuwa ta fara sannan ka tabbatar da mai kazo mai kyakkyawan farashin ka zo da shi ko mai mummunan sai an haɗu sannan sai ka gane menene to idan ka ga taurari sun zubo an yaye rufin sama to a wannan lokacin an matso da aljanna to a wannan lokacin ne rai za ta tabbatar za ta gane da mai tazo filin alkiyawa cewa ta yi mai kyau ne ko ta yi mummuna الله تبارك وتعالى يتي فلا أقسم فلا طيب الله تبارك وتعالى يتي فلا أقسم بالخنس الله تبارك وتعالى يتي إنا رنسوا دا الخنس معنى إنا رنسوا دا توراري ولا سكي قويا الجوار الخنس ولا سكي ما توراري ما سجود والليل إذا عسعس الله تبارك وتعالى يتي إنا رنسوا da dare idan ya juya baya ko kuma idan ya gabato wasubhi idza tanaffas yana kuma rantsuwa da asuba wato idan ta numfasa Allah tabaraka wata'ala yace fala uqsimu bil kunnas la innan za'ida ce mana sila ce abinda ake nufi uqsimu bil kunnas la din za'ida ce ko ka ce mata wato wasalci wato sila ce ba ana nufin banna rantsuwa da alkunnas ba ana nufin ina rantsuwa da alkunnas ga Allah tabaraka wa ta'ala su ne taurari waɗanda suke kuya su tafi su kuya waɗannan irin taurari Allah tabaraka wa ta'ala yace yana rantsuwa da su aljawaril kunnas da kuma taurari waɗanda suke guduwa su kuya idan gari ya waye da daddare za su bayyana su kuma idan rana ta fito sai su gudu su ƙura duka waɗannan Allahu tabaraka wa ta'ala ya rantse da su sai ya ce wallaili idza asasa ya ce ina rantsuwa da dare idza asasa idan aka ce asasa ana nufin ko dai ya gabato ko kuma ya juya baya ma'ana kalmar asas tana daga cikin mutadabil lugha abinda ake ce da shi mutadabil lugha wanda ake ce da shi wato mai kishiyan wato kalma mai kishiyantar juna kalma ɗaya a larabci akwai kalmomi da yawa wanda ita kalma ɗaya ce tana nufin gaba tana nufin baya tana nufin fari tana nufin baki tana nufin dogo tana nufin gajere ina fata gane kamar kalmar amam a larabci in aka ce amam da larabci ana nufin gaba kuma ana nufin mai baya Allah tabarak a haka nan kalmar khalq kalmar wara afwan wara ita ma tana nufin me gaba kuma tana nufin me baya Allah tabaraka wa ta'ala yace wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun kaga cewa a wara'in su akwai barzakh har zuwa ranar da za a tashi alkiyama ana nufin nan gaba ko ana nufin a baya mutum ya bar barzakh ana nufin nan gaba amma sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa min wara'ihim wato a wara ɗinsu mana a nan gaba kaga kamar idan kana da masaniya akan kalmar tana nufin baya za ka ce a bayan ku akwai barzaku akwai rayuwar barzaku za su zauna a ciki har ranar tashin aljiyawa amma abin da ake nufi nan gaba amma ka amfani da kalmar wara hakanan as'as yana nufin idan rana ta faɗi gari ya ɗan fara duhu kaɗan wannan ana ce da shi as'as da larabci a ce as'asan laifi ma'ana dare ya ɗin karo ya fara gudu hakanan idan alfijir ya fito gari ya yi haske bayan in sallah duhu ya fara tafiya shi ma ana cewa asa asan lai ma'ana dare ya juya baya in ma an takuna ma'ana kalimatul as'as adbara au akbala kamar yadda malaman tafsiri magabata suka fassara wato kalmar da ababen guda biyu duka wasu suka ce asa asa ana nufin Allah ta'ala yana rantsuwa da dare idan ya tunkaro ma'ana lokacin da rana ta faɗi ko kuma adabara wato ko kuma ana nufin adabara yana rantsuwa da lokacin da rana take yunkurin fitowa ko kuma gari ya yi haske ɗin dai duhun dare yana ƙoƙarin tafiya ina fata an gane wasu bihi idza tanaffas Allah tabaraka wa ta'ala yace ina rantsuwa da asubh wato wato lokacin asuba lokacin wayewar gari idza tanaffasa idan ta numfaso ta yunkuro mana idan asuba ta yunkuro Allah tabaraka wa ta'ala yake na rantsuwa da wannan lokacin da alfijir ya fito asuba ta yi to wannan lokacin Allah tabaraka wa ta'ala na rantsuwa da lokaci ne wanda yake mai mai tsada kwarai da gaske shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa sallar asuba mala'iku suna zuwa a yi sallar da su mala'ikun dare da kuma mala'ikun rana wanda suka yi aikin dare dangane da bayi idan an yi sallar asuba za su wanda kuma za su yi aikin yini su kuma sun zo za su karɓi wa'annan su tafi to dukkan su sun haɗu kenan shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake wa Qur'anul Fajr inna Qur'anul Fajr kana mashhuda ya rantse da sallar asuba lalle ita sallar asuba kana mashhuda ma'ana abar halitta halarta ce mala'iku suna halarta na yini da kuma na dare Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da wannan lokaci din domin daga wannan lokaci din yinin zai fara idan yini kuma ya zo yanzu na yau akwai ababen da suka faru a ciki da suka faru wasu na karshe na gobe kuma wani abu zai faru bai taɓa faruwa ba inda aka halittu duniya idan yau aka ce wane ya mutu to wane na bai taɓa mutuwa ba tana karshe duniya sai yau idan wane aka haife shi yau ba a taɓa haihuwarsa ba mai sai yau idan wane ya yi numfashi kaza bai taɓa wannan numfashin ba sai yau ma'ana kowanne yini da ka sani idan asbahi ta fito waɗansu al'amura za su faru waɗanda ba su taɓa faruwa a gidan duniya na alkai ko akasinsa shi sa kullum ake bukatar musulmi mumini ya riƙa yin addu'o'i da azkar waɗanda suke ma'asurat daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke masu kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta Allahumma inni as'aluka min khayri hadha al-yawm wa khayri ma fihi wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma fihi ya ubangiji ina roƙonka alkhairin wannan yini ka bani ina kuma neman tsarinka ka kare ni daga sharrin wannan yini ka kare ni saboda sabon yini ne al'amura za su faru da kai kanka wannan su faruwa ba za su faru a gidan duniya waɗanda su faruwa ba saboda haka akwai buƙatar mai lura kwarai da gaske musamman a farko farkon yini shi sa wani daga cikin magabata yake cewa yin sallar asuba a cikin akan lokacinta a cikin jami'i kamar ɗan adam ne zai hau doki ko ya hau doki amma linzamin bai ya hannunsa kawai ya saki linzamin yana kai kaga sai inda doki yayi ba lalle ya tafiyar da kai inda kake so ba wataƙila ya je ya goga ka a cikin kaya wataƙila ya yi kwana da kai inda baka so a yi kwana wataƙila an zo kwalta kana so a yi gudu a tsallaka ya ki gudu ko dai wani abu haka yake cewa to shi ne kamar doki ne idan mutum ya yi sallar asuba a cikin jam'i a kan lokacinta to kamar linzamin yin shi yana hannunsa idan kuma mutum ya zamto bai yi sallar asuba a cikin jam'i ba a kan lokacinta to kamar ya hau doki ne dokin da babu makawa sai ya hau inda yana raye kuma linzamin bai ya hannunsa mana idan baka yi sallar asuba a kan lokaci ba sai da rana ta fito baka je jam'i ba to fa ka kaddara dole ka sai ka hawa wani doki kuma babu linzamin a hannunka linzamin a sake tunda in dai baka mutu ba sai ka bi cikin wannan yinin to da ka za ka yi ta shirme watakila ya je ya tutu da kai ya yi kaza ya yi kaza kai ta shirme haka amma daga zarar ka yi sallar asuba a cikin jam'i annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duka wanda ya yi sallar asuba a cikin zan a cikin wato akan lokacinta to fi zimmatillah yana cikin kulawar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wataala zai ba shi kariya zai kare shi na fata Allah shi yasa yana da tsada yana da yanayi daban wasu lokuta Allah tabaraka wataala yake wa subhi idza tanaffas ina rantsuwa da lokacin asuba idan ta yunkuro din nan ta numfasa yana da tsada kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi kiciyar sallah gabaki daya ita ce sallar asbahi a cikin jam'i kuma ranar juma'a babu wata sallah ta farilla da tafi wannan gaba daya kamar yadda kuma babu wata sallar nafila dama da take sallar farilla kenan dukkanin salloli da ake yi ba sallar da take sallar asuba a cikin jam'i kuma ranar juma'a na batan gani kaga kenan wato yana da kyau mumini yayi tanadi mai kyan gaske musamman kuma sallar asuba kuma musamman din musamman ranar juma'a gudiyar da za a insha Allah ba za ta wuce ka ba ya kamata a ce mutum ya bada jira a gidansa ba amma ba zai isa alam ba gobe juma'a ce duk inda za a yi a fita shi duk yadda aka ji nayi a zuba min ruwa ma cikin jikin saboda in je in samu wannan sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi rahama ya tausaya wa matar da ta tashi mijinta ta tashi fi sallar nafila ta dare nafila fa kenan idan ya ki tashi ta ɗan shafa masa ruwa ya tashi to Allah ya masa rahama haka nan shi ma mijin da ya tashi matarsa ta tashi su yi sallar dare ba ta tashi ba sai da ya shafa mata ruwa shi ma Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rahama ballantana kuma me Allah ta rahama amma ana yi ne da yanayi mai kyau saboda kar kar wata ta ji an ce ko ne an ce a zuwa ruwa ko ta ɗauko buta ta to shi ya kama masa kuma yanzu ana cikin sanyin nan a samu matsala musamman yadda mutane ake da zafin zuciya ta sai ga an ji an samu ana ta jiƙa shi ake da zafin zuciya da sauransu sai ga an samu ana amma dai yana da kyau ko shakka babu matar da take ƙaunar ka ita ce wacce take taimaka maka wajen kusantar Allah ta bani ka kwanta kai ta bacci ba ruwanta da kayi sallah ko baka yi sallah ba wannan akwai matsala bata son ka sosai inda tana son ka za ta damu da ibadarka duk wacce kaga ta damu da ibadar ka to lalle tana kauna ka matuƙa gaya to da gobe alƙiyama wannan ibadar ita ce mafita duk abin da kuka tattara a gidan duniyar nan ba mafita bane matuƙar dai baku da kyakkyawan aiki wal wasubhi idza tanaffas sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce innahu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innahu lalle fa shi alqur'ani mai girma la qawlu rasulin karim lalle maganar dan aike ne wanda yake mai girma wane ne dan aike wanda yake mai girma shine mala'ika jibril da shi ake magana Allah innahu la qawlu rasulin karim lalle shi alqur'ani mai girma maganar dan aike ne wanda yake mai girma mai karamci shi ne mala'ika jibril Allah tabaraka wata'ala ya ce zai kuwatin ma'abocin ƙarfi ne shi mala'ika jibril yana da ƙarfi kwarai da gaske kamar yadda imamul bagawi ya hakaito a cikin tafsirinsa yake cewa mala'ika jibril shi ne wanda ya ɗauki wato ainihin alƙariya ko jama'ar mutanen lot ya ɗaga su zuwa sama ya kuma juyar da garin gaba ɗaya ya masa upside down ya juyar da ƙasan ya zama sama sama su ya zanto ƙasa saboda ƙarfinsa kawai mala'ika jibril kuma shi ne wanda wato iblis ya zo ya sami wato mala'ika jibril alaihi salam yana magana da annabi isa alaihi salam sai ya zo kusa da su da ya ɗauki fiffikensa ya ɗan fifita kaɗan sai da ya kwalla shi zuwa ga kasashen indiya kamar da imam gabari to tsabar karfin iskar dan dagawa kawai yayi ɗaya daga cikin fukafukansa din sai da iskar ta kai shi zuwa ga arabul hind ta kai shi indiya a dakin kuma an ce indiya ana nufin irin su pakistan su afghanistan su bangladesh da sauran wannan duk ƙasar da ta je ana ce mata tan tan ƙarshenta to da indiya ne Allah tabaraka wata'ala ya ce zu kuwatin zai kuwatin wato ma'abocin ƙarfi ne inda zil arsh wato a gurin ma'abocin al'arshi mafiyin inda zil arshi a gurin ma'abocin al'arshi Allah tabaraka wata'ala ke mafiyin mai matsayi ne malaka jibril mai matsayi ne a gurin Allah tabaraka wata'ala Allah tabaraka wata'ala shine mai zil arsh shine ma'abocin al'arshi al'arshi kuwa kamar da ya gabata a baya bayanai dangane da cewa menene al'arshi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yake sifata al'arshi yake kun ga duniyar nan gabaki ɗaya ka tokan ɗinta a ɗauke ta duk a sa ta a cikin kursi ba ta fi girman zobe ba a jefa shi a fili kwantal ba ka samu sahara ka ɗauki zobe ka jefa ai baka tare komai a ciki ko a gonarka ne aka jefa zobe kai ko a gidanka aka jefa zobe ai ba ta maka ke ne ko a ɗakinka ne ko ko a ina ko a shimfiɗar yake ko a shimfiɗar ka ne ba ta maka komai ba sannan mutum za ke cewa to duk duniya sama da ƙasa inda za a ɗauke ta a jefa ta a cikin kursi Allah ta baraka wa ta'ala yace wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyun sa ba ta fi sammai da ƙasai gaba ɗaya kursiyun Allah ta baraka wa ta'ala manzo Allah yace ko ka ɗauki zobe halqa ka jefa a fili fantal ka samu sahara kursi ba ta fi wannan ba a wato ƙasa da sammai ba ta fi wannan ba a gurin kursi sai ya ce to kursiyin ita kuma idan ka ɗauke ta ka jefa ta a cikin al'arshi ba ta fi ka ɗauki halka ɗin zobe ɗin ko abin hannu ko zobe ka jefa a sahara mai faɗi ya kuma kursiyin fa da baki ɗayanta da in ka jefa duniya distan mai guda bakwai da ƙasai guda bakwai ba fa ana magana jefa farkoci bane ba ningi ba fa ba fa ka jefa bauchi ba ko najeriya ko kudancin ƙasar nan ko afirka ta yamma ko duk duniya fa ba kuma iya duniya ba da samai da ƙasai fa in ka jefa a kursi bai kuka jefa gore ba idan ka ɗauki kursiyin kuma ka jefa al'arshi bai kuka jefa gore ba subhanahu wa ta'ala to wannan shine al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kana arshuhu al-ma kuma fa akan ruwaye kuma a sama yake kuma akan ruwaye mu kuma na ƙasan nan kuma ruwa baya jika to wannan iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala shi sa Allah tabaraka wa ta'ala shi komai ya fi ƙarfin kowa kuma subhanahu wa ta'ala idan ka sallama masa komai sai ka samu nasara idan ka ce kai za ka tsara al'amura sai ka samu arziki wa ta'ala duk wanda yake da wannan lalle shi ya cancanci a bautata masa duk wanda ya ce a bautata masa ya yi shi shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ta izhab ila fir'auna innahu tagha shi ya yi shi shigi ka duba al'arshin Allah fa amma fir'auna ya ce shi Allah ne me al'arshin ka ya nuna al'arshin nan Allah tabaraka wa ta'ala shine bil arsh ma'abocin al'arfi subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin thamaniya sahu takwas na mala'iku su suke dauke da al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala sahu sahu sahu takwas na mala'iku suke dauke da al'arshi sahun nan kuma malamai suka ce ba a faɗa adadi guda nawa ne a sahu ɗaya ba amma sahu takwas suka yi suke dauke da al'arshi na mutane to daga shi mala'ika jibril bi quwwatin ma'abucin ƙarfi ne kuma inda zil arshi makin a gurin ma'abucin al'arshi makin wato mai matsayi ne yana da matsayi a gurin Allah tabaraka matsayin mala'ika jibril yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake bashi aike ya kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan Allah ta'ala yayi magana kaza ya faru kaza ya faru kaza zai faru mala'ika jibril sai ya zo da wannan zuwa gidan duniya yana zuwa sama ta bakwai sai mala'ika su tambaye shi ce ma za qala rabbu me ubangijin mu yace sai ya ce qala al-haq gaskiya ya faɗi sai su kabbara sama ta dauki kara ta dauki diri gabaki daya kaza da kaza zai faru sai a zo sama ta shida su tambaye shi ya ce ya faɗi gaskiya su ce ubangijinmu ya faɗi gaskiya su yi kabbara su yi tasbihi sama ta shida ta ɗauki diri har a zo sama ta ɗaya aljanu su kuma wani ya hau kan wani su je suna sauraron satar ji sai Allah tabaraka wa ta'ala yace fa mun yastami ul'ana yajid lahu shihaban rasada duk wanda yake zai je sato jin mala'iku to zai samu wani tauraro regi don shi saboda ka a lokacin sai idan mala'ika jibril zai faɗa wa mala'ikun sama ta ɗaya kaza ya faru an ɗauki ragon wani ma wani ma an masa kaza wani yana neman aure wani yana neman admission a guri kaza yana neman aiki a guri kaza an ɗauke keken wani an ɓoye shi a guri kaza ko za a kai za a cika kowa kaza da shi in aljanu suka jiyo sai su kai wa boka wanda yake musu gudun ko kaza da kaza ya faru mu kuma za mu je mu raya maka a cikin zuciyarsa ya zo gurinka ka duba masa ina keken sa yake ko ina ragon sa yake sai ka kai ka je gurin malam wani ai shi gobe da nisa ana zuwa ai kamar yankan wuka ne zai yana bugawa zai gano ina ragon nan yake kaji a yana gabar da gari yana kogon wata kuka an goye shi inda za ka je ko za ka sami shi to wannan al'amura da suke faruwa ba sun suke gwada cewa fa gaskiya ba ne dan in ya buga ya gano abu ba yana gwada shi ne gaskiya ba Allah tabaraka wa ta'ala mai istidraji yana yin ya ake cewa istidraji jinkiri ko talala yawa talala ne kamar sake ke ne ba sakewar bane ba a sake ba in talala ne in ka ja kana nan Allah ta baraka wata yana yin talala saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ga bokaye idan aka gaya musu guda ɗaya labari ɗaya kuma na gaskiya sai su ƙara ƙarya ɗari shi za ka ga an ce ya fara yi abin yana yi yana yi duk mutane sun gina zuwa saboda an gano baya yi dama aljanu ne yake musu hidima suka kawo musu in suka kawo ɗaya sai a ƙara ƙarya ɗari in ka zaɗin ya faru tabbas haka to kuma ko da ya faru ɗin fa ba hujja ce ka riƙa zuwa ba haramun ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya je gurin ɗan duba ko boka ya kafircewa abin da aka saukarwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kafirce alqur'ani ka ce alqur'ani ƙarya ne in je ka je gurin mai duba maka ko je ka je gurin mai dubawa a gano me yake faruwa ne yaya kaza yayi jinkiri yaya kaza yaya kaza me yasa kaza ya zama kaza ka roki Allah tabaraka Allah tabaraka wa ta'ala yace muta'in kuma shi abin yi wa da'a ne ana masa biyayya ma'ana shi mala'ika jibril samma amin samma ma'ana ana masa biyayya a can sama gurin mala'iku amin kuma shi amin ne in aka ce amin shine wanda aka wakilta shi larabawa suna ce wanda aka sanya shi a wani ofis a ce aminu kaza a ce kai na exam officer sai a ce mai aminul imtihanat wanda aka amince masa ya kula da wato amanar bangaren jarabawa aminul imtihanat aminul maliya bangaren kuɗi accountant ne shi kaza aminu kaza to shi mala'ika jibril amin shi amin ne an yi asanin ɗinsa dangane da wahayi Allah tabaraka wata'ala yana ba shi sako ya kawo annabawa ka baki ɗaya duk wani annabi ba iya annan musamman sallallahu alaihi wasallam ba dukkanin annabawan Allah mala'ika jibril ya kawo sako domin warqatu bin nawfal lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril ya tsorata karan fari da ya je masa cikin kogo ya fara masa wahayi na farko ya tafi a tsorace ya zo biya matarsa Khadija yana ce da ita zammili ne zammili ne dillibe ne na ga wata irin halitta ban taba ganin irin wannan ba ta dauke shi ta kai shi gurin wani babbanta ana ce masa warqatu bin nawfal ya tambaye shi me ka gani yace a wata halitta ce ga kalarta kaza kaza in ya zo duk duniya ke wurin fa kuma ce duniya ne dole mutum ya dauka dole annabi kuma ya tsorita ba dan ma shi bane idan ilimi ne sai mutum ya hauka shi daga wani abu ya rufe duk duniya kuma ya ce gun koyi a kashe hankali na kuka idan aka ce ga wani abu ba ya kai girman dutsen yamma da gari ga shi a bayan gari kawai kai an ce gurin ka yi ga wani abu can wata halitta katuwa ta kai dutsen nan gun ka tazo ai ba yan unguwar kuma ta shi hankalin siya sai ga mutum yana ce bari in bari in gwamna kar a kira suna na nima ce kun duniya zo wani jana kuma kai ko kamar girman masallacin da ne wata irin halitta ta zo da fiffike ga ta bayan gari ta ce gunka ta iya kai kadai a garin ku ballantana kuma mala'ika jibril ya rufe duk kuki ta ɗaya kuma ya yi wa duniyar rufa ya ma fa haka gina sai warqatu bin nahl yace da shi ai wannan shine annamusu shine wanda yayi wa annabi Musa ma wahayi shi ke zuwa gurin annabawan Allah gaba ɗaya kaf saboda haka shi mala'ika jibril shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace makin zil inda zil arshi makin a gurin ma'abocin al'arshi yana da girman matsayi mutsa'in kuma ana masa biyayya sauran mala'iku suna masa biyayya samma a can sama in aka ce samma a larabci ana nufin can in aka ce summa ana nufin atsafi sa'an nan kaza sa'an nan akwai mutu tsakanin summa da kuma me samma na fatan gani ba ana nufin mutsa'in samma amin ana masa biyayya sa'an nan amintacce bane a galas abinda ake nufi mutsa'in ana masa biyayya mala'iku suna masa biyayya sama a can sama a gurin mala'iku din amin sa'annan amintacce ne Allah tabaraka wa ta'ala ya dora shi akan aika wato kaiwa manzancin sa dangane da wahayi wa ma sahibukum bi majnun Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma sahibukum bi majnun shi wato abokinku mutumin naku ba mahaukaci bane shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na batangare wala qadara ahu bil ufuqil mubin hakika ya ganshi bil ufuqil mubin a sassan sama wacce take bayyananniya wala qadara ahu hakika ya ganshi ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril bil ufuqil mubin wato a sama bayyananne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril nana aisha take cewa ya ce min ya ganshi wala hu situmi a janar yana da fukafukai guda 600 fuffuke ɗaya kuma ya faɗin duniya zai lalube duniya gaba ɗaya daga cikin guda 600 wannan wasu irin halitta tana da girman gaske duk duniya kaga kai abin da ka taba gani duk girman sa dai bai kai duniya ba baka taba ganin abin da yafi duniya girma tun da kake baka taba ganin abin da yafi kasar da kake rayuwa girma ba tun da kake baka taba ganin wato halittar da tafi girman karamar hukumar rawa da kake ba taba ganin abin da yafi ni babu wata ga wata halitta tana yawo ko tana numfashi ko tana tashi tana kai ta kawo amma ta kai girman lokacin mutum ashe daga nan ya kai ya da gungume daga nan ya kai kaza ya kai ka wata wadda wannan babu ko na wata gani na ya kware cikin garin ma ko ya kware ningin ma ce a taɓa gani to shi mala'ika jibril annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gan shi ne da kafa su guda ɗari shida akwai wani afar da ake rawaitowa ko na hadisi kamar da shi na imam al-bagawi ya kawo a cikin hadisi a cikin tafsirin wannan aya amma da yawa daga cikin magabata sun ce bai malamai sun ce bai bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace da mala'ika jibril ni fa ina so na ganka ne sai mala'ika jibril yake ce da shi a'a ba za ka iya gani na ba amma a ina kake so ka gani sai ce abda ina so na ganka ne a wani guri da ake ce da shi baɗaha nake so na ganka sai ce ai gurin ba zai ɗauki na gaba gaba sai sake canza wani guri sai ce to ai nan ma ya mun kaɗan sai sake canza sai ce to a arafat duk duwatsun arfa wannan gurin fa filin zai ɗauke ka ce to zan zo nan da ya zo ya bayyana a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gani sai kabbara sai su ma sai ke cewa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ya hali a lokacin kuma ya wato kafafunsa sun wuce can kasai na bakwai kansa kuma yana can cikin sama bai gama ganin su biyu ma kenan sai ce ya muhammad yanzu ya za ka yi inda ka ga israfil yana gwada ya fi ne biyu ma kenan kuma da ya za a yi kenan inda ka ga israfil wanda zai busa ƙaho kowa ma ya mutu saboda haka yana da girman gaske mala'ika jibril yana kuma da ƙarfin gaske da shi Allah ta'ala ce zu bi kuwa ma'abocin ƙarfi ne yana da ƙarfi ƙwarai da gaske Allah ta baraka wa ta'ala shine qawi ya siffata wani abu da cewa yana da ƙarfi wannan abu lalle abin yana da ƙarfi ina ba ta gani annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ikar jibril yakan zo masa a bacci wani lokaci wani lokaci a farke ya kawo masa wahayi wani lokaci kuma ya zo a siffar dan adam wani lokaci kuma ya zo a siffar bako ko dai wanda aka sani ko kuma wanda ba a sani wani lokaci in ya tashi daga bacci sai ya tashi an masa wahayi wani lokaci kuma yana tafiya ne mala'ikar jibril zai zo amma mutane ba sa ganin sa sai ya zo ya kawo masa wahayi nana aisha take cewa idan muka ga ana tsakiyar sanyi sosai sanyin hunturu muka ga ya fashe da gumi domin san jibril ya zo masa an kawo wahayi muka annabi sallallahu alaihi wasallam ana keta sanyi sai muga ya gocin sai ta gumi yana ta gumi to an masa wahayi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum da ake sai da shi ad-dahiyatul kalbi shi wannan dahiyatul kalbi din tun kafin ya shiga musulunci yana son annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyakkyawa halitta kuma yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske tun kafin ya musulunta sai ya dauki wani abu sai ya aika shi kai masa kyauta yana yawan manzon Allah sallallahu yawan kyauta shi wannan dahiya alqalbi din ya zo ya musulunta da ya musulunta kuma yana yawan yin rawani sai ya zanto mala'ika jibril yana zuwa a siffar dahiyatul qalbi sai ya zo a siffar dan adam in ka ganshi zaka ce dahiya ne amma kuma jibril ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gidansa a ɗan irin kamar ka ɗan shiga farkon shiga gida a ce iyalanka suna can ciki daga farko farko ɗin ta yadda in sun yi wani taharuka za su iya ganin ka kana dai daga ciki amma ba tsakiyar gida ba wani lokaci za ka ga mutum in yi bako zai ɗan shigo da shi saboda kusancinsa da shi ɗan ciki haka ko irin ɗan cikin gida amma ba can ciki sosai ba a ɗan tattauna saboda yana da kusanci da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wato sai ga shiga jibril jibril kuma da siffar dahiya da rawanin dahiya da kuma irin kana ganin su zaka ce dahiya ne ɗaya daga cikin matansa ta zaga wata gurin ta gansu ta tafi kusa da sha'aninta bayan ya an sun gama abin da za su yi mala'ika jibril ya tafi sai ya shigo gida yake cewa ɗazuni da wakil ganna a can gurin yake na ganta kai da dahiya kuma ta san dahiya sai shi da ta an ai ba dahiya bane wannan wannan jibril ne alaihi salam jibril sai mala'ika ne mala'ika jibril ne shi ne zuwa sifar dahiya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ruwa idan da hiyya a wato mala'ika jibril ya zo a sifar da hiyya sai ya tafi ya ga mala'iku ya ga wa sahabbai wane ne ko gani da shi dazu sai da hiyya ko kalbi ce ba da hiyya ba jibril to sai ya zamto ma koda da hiyya ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabi ya zo ya hango manzo Allah da hiyya yana zaune sai mutum ya koyi sai sanar da shi ka yalla to kaga jibril ba tun tare da annabi sallallahu alaihi wasallam koda kuma da hiyyan ne saboda an dama ana ganin yana zuwa a sifar da shiyyatul qalbi mutumin kwarai ne kwarai da gaske mutumin kirki ne na gaske yana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto mala'ika jibril na zuwa a sifar sa da rawani irin na dahiya bakin rawani yawanci yafi gemu irin na dahiya ko mai in kin zaka ce dahiya ne amma kuma jibril ne alaihi salam Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin hakika ya ganshi a sama mabayyani na'am وما هو على الغيب بعيد وما هو بقول شيطان رجيم وأين تجعلون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله
barakallah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma huwa 'ala al-ghaibi bi dhanin shi fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai zamto 'ala al-ghaibi dangane da wahayi ba ma'ana shine gaibun da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wahayin sa dangane da wato gaibu din shi bai zanto dhanin abin tuguma ba kar ku tuge shi ku ce wannan abin daga ina ya samu kada ku tuhume shi ko kuma kada ku tuhume shi dangane da ababen da suke faruwa na gaibu bidonin wasu ma qurra suna karanta bidonin da za'un wato wa ma huwa 'ala al-ghaibi bidonin haka wasu karanta qur'ani bidonin da za wasu kuma suna karantawa da za wa ma huwa 'ala al-ghaibi bidonin idan ya zanto bidonin mana laisal mustahil ba abin tuguma ba ne dangane da wato ainihin gaibu ba idan kuma ya zamto wa ma huwa wato dangane da wahayi ko gaibu din ba wa ma huwa ala ghaibi bi zanin shi dangane da wahayin da ake masa ba mai koye koye bane bayya koyewa duk abin da Allah ta'ala ya saukar masa yana bayyanawa to da larabawa sukan faɗi sukan ce wa ne zanin ko zanin wanda in an ce zanin din suna nufin abin tuguma in aka ce zanin din shi ma lokaci na nufin abin tuguma wani lokaci kuma aka ce zanin ana nufin abin tuguma in aka ce zanin ana nufin mai koyewa to annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama ko abin tuguma ko abin wato mai koye wahayin da Allah ta'ala ya masa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma huwa shi fa wannan alqur'ani ma'ana al-ghaib din anan ana nufin wahayi shi alƙur'ani da Allah ta'ala masa wahayi wa ma huwa shi ɗin alƙur'ani ɗin bai zamto bi ƙauli shaiɗanin rajim ba faɗin shaiɗani ba ne wanda yake jefaffe daga rahamar Allah ta baraka wa ta'ala in aka ce rajim me ake nufi jefaffe in aka ce jefaffe me ake nufi wanda aka jefe shi ko wanda ya jifa in aka ce jefaffe ana nufin wanda aka jefa barakallah in aka ce jefaffe ana nufin me wanda aka jefa to a larabci duka fi'ilin yana iya zamtowa rajim ko ya zamto wanda yake jifa ko ya zamto wanda aka jefa ina fatan gani tunda wazanin fa'il ne fa'il kamar amir shi ma ala wazani fa'il amir fa'il rajim idan aka ce amir ana nufin wanda ake bashi umarni ko da ke ba da umarni wanda ke ba da umarni amma ya zo akan mai wazan fa'il kamar da shi ma rajim ya zo ala wazan fa'il ta saboda ka alarun su duk kalmar ta zo ala wazan fa'il tana nufin opposite abin nan duka ko dai wanda abin ya faɗa masa ko wanda yake jefa wani wannan abin saboda haka shi sa wasu malamai suke cewa a shaiɗanin rajim ana nufin shaiɗan mai jifan mutane da kaidinsa wasu kuma suka ce rajim ana nufin shi ne wanda aka jefe shi aka kore shi daga ni'imar Allah ta wata dukkanin guda biyu tunda a ka'idar larabci duka biyun yana iya faruwa yana iya yiwuwa a tunda wazani na fa'il na makamin wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim shi fa alqur'ani ba fadin shaytani bane wanda yake jefaffe daga ni'imar Allah ba fa aina tazhabun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ina kuke kokarin tafiya ne ku kyale alqur'ani ina kuke so ku tafi ku rike constitution ne ku kyale alqur'ani ina za ku tafi duk inda za ku tafi ba za ku kai kanku zuwa ga halaka ne za ku kai kanku zuwa ga tsanani ne yanzu inda a ce ana yin shari'a da alqur'ani mai girma ai da kowa ya ya zauna lafiya kamar da ke al'amura sun zanto yadda suka zanto an ajiye ƙur'ani gefe an kama tsarin mutane tsarin turawa sai zanto an shiga hannun sakamakon da wanda suka rungumi abin da wanda ma suke ganin ko ya zama larura ne dole kowa yana cikin ba daɗi Allah ta baraka wata ana ce fa aina tazhabun ina za ku tafi ina kuka tafiya in huwa illa zikrun lil alamin shi fa alqur'ani ba komai bane face zikrun tunasarwa ne ma'ana wa'azi ne lil'alamina ga ainihin tarihi ga ainihin mutane da kuma aljanu liman sha'a minkum ga duk wanda ya so daga cikinku an yastaqim wato ya daidaita wanda ya so ya daidaita cewa wanda ya so ya daidaita din nan ba fa zaki bane faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafircinsa duk wannan ba zaki bane ba ina fata an gani tunda wasu na ganin cewar suka ji suna fassara ayar qur'ani ba a gurin ta kwata kwata sai ai Allah ta'ala ma ya ce wanda ya so ya imani wanda ya sha wanda ya so kuma ya bari la ikraha kuma fi din ai ba dole na ga dama ne ne ba zabi bane ina fata an gani kamar yadda anan wa ma tasha'una liman sha'a minkum an yastaqim ga wanda ya so daga cikin ku ya daidaita abinda ake nufi shine Allahu tabaraka wa ta'ala ya bi wa ɗan adam zaɓi amma yana gudanar da zaɓin da ya zaɓa ne ƙarƙashin ganin damar Allahu tabaraka wa ta'ala idan aka ce ɗan adam bai shi da zaɓin kansa to sai ya zanto idan ya laifi aka masa azaba an zalunce shi yana tangar abinda ake nufi yanzu mutum ya nuna aiki a gidan duniya ya ƙi yin sallah ya ce to ni haka Allah zaɓa mu haka Allah ya kaddara mu kaga in hakan ne kenan ba shi da laifi tunda shi bai da zaɓi an riga an kaddara masa ya ɗauki matikali shi an yi shi ɗan wuta an yi wani ɗan aljanna kawai kaga shi mai laifin san hakan wallahu tabaraka wa ta'ala ya sanya ɗan adam ya zaɓa wa kansa mafita in yayi mummuna a rubuta masa in yayi kyakkyawa a rubuta masa saboda an ba shi zaɓi amma dukkanin guda biyun suna gudana ne karkashin ganin damar Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una ku ba za ku iya san wani abu ya kasance ba ya faru ba wa ma tasha'una ba wani abu da za ku so ya faru kuma ya faru din illa an yasha Allah sai dai idan Allah tabaraka wa ta'ala ne ya so rabbul alamin shine ubangijin al'alami wal alamu kullu ma suwa Allah duk abin da yake ba Allah ba shine alam wasu ke cewa al'alam kuma shi ne mai aljani da mutum kaɗai wasu ke ce kowa da kuma masu nasa ne alam ba za ku iya san wani abu ya faru ba sai dai in Allah ta baraka wa ta'ala ya so shi yasa ake so duk abin da dan adam zai ci insha Allah waɗanda azaba ta saukar musu Allah ta'ala ya ce wala yastasnun fa dafa alaihim min rabbika ko fa dafa alaiha ba'ifin min rabbika hum na'imun kawai sai wani mai kewayawa wata azaba ta sauka ta kewaye su daga ubangijin ta suna bacci saboda su ba sa cewa wala yasmu ba sa cewa insha Allah kuma zai kawai ce kawai gobe zan yi kaza in an jima zan yi kaza baɗi kaza zan yi kawai ta ɗebo abu kaza zan yi zan yi kaza ga nan zuwa zan zo yanzu yanzu na za gani ba insha Allah Allah ta nace wala ta ce ba san isa suna ba ta cewa insha Allah wa ma tasha'una illa insha Allah ku ba za ku so abu ya faru sai in Allah ya so abinda ake so da mumini shine komai ya danganta shi da san Allah in Allah ya so insha Allah zan yi kaza insha Allah na ba ta gani da wannan muka zo ƙarshen wannan sura ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka sami tarayya dukkan cikin ladan wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta min abinda muka koya a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu ikon yin aiki da shi Allah ka sa ya zanto hujja gare mu ba hujja a kanmu ba saboda ka kira sallah idan da tambaya sai ka sallah